أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين سيدنا ونبينا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين والتابعين وتابعيهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ‘yan uwa barkamu da wannan lokaci barkamu da saduwa a wannan darasi namu mai albarka na littafin kitabul kaba'ir wanda wannan shine darasinmu na hamsin daidai kuma yau muna ranar sha biyu ga watan almuharram shekara ta 1445 bayan hijirar annabi alaihi salatu wassalam wato daidai da 30 ga watan julai na shekara ta 2023 miladiya idan ba a manta ba mun tsaya ne a cikin kabira ta 34 mun karanta mau'izatun din nan ko ko mu karanta shi bane mun karanta mau'izatun to mun tsaya ne daidai kan baitocin nan mai littafin yake cewa tumzi halawatu ma akfaita wa ba'daha tarqa alayka siraratu tabi'ati ya hasratal asina yawma ma'adihim law annahum sarqu ila aljannati law lam yakun illa alhaya'a min alladhi satara al'uyuba la'afsaru alhasarati yake cewa tambihala watu ma aqaita wa ba'daha dadin nan na abubuwan da ka aikata koyi mai saurin wucewa ne wa ba'daha tabqa alayka sararatu tabi'ati sai bayan nan kuma bakin ciki da kuma tuhumar da za a yi maka na laifukan da ka aikata sai ya zama yawon zuwa kanka ya hasratal asina yawma ma'adihim ya kaitan masu yawaita saban Allah yawan ma'adin ranar koma su ga Allah lau annahum sabaqu ila jannati za su yi burin ina ma da a ce a gaggautar da su zuwa ga shiga gidan aljanna law lam yakun illa alhaya'u min alladhi satara al-uyuba la afsaru hasarati yace da a ce ma babu wata azaba da za a musu sai dai a basu da iya kunyar ubangijin nan wanda ya gansu sanda suke aikata aikin na laifin sannan ya suturci laifukan nasu da nadamarsu da kuma hasararsu ta yawaita imamu zahabi sai bi bayan wannan kuma da wa'azi ya ce ya man sahifatuhu karjafat ya kai wanda littafinka na rubutun ayyukanka ya riga ya bushe wa mawazinuhu bi kasratil zunubi karkhafat ya kai wanda mizanin ayyukansa ya riga ya cika ya yi makil saboda haka ya yi ƙasa saboda yawan zunuban da ke cikin shi saboda shi mizanin aikin zunubi ƙasa yake in yi cika shi kuma mizanin aikin lada shi kuma nauyi yake sai ya sama sai ce a mara aita akfa'an shin baka ga wasu bane waɗanda suke tsara rakinka an maɓami a haka fat waɗanda suka kame daga barin tsammace-tsammacensu amma ra'aita a ra'isa ahadin ilal luhuri ƙarzafat shin baka ga amare bane na ɗaiɗaikun mutane waɗanda wannan shine wani wannan shine wani sai ga amaransu ilal luhuri ƙarzafat an kai su zuwa ga kabari shine gurin tarewarsu amarya ce an gama shirin biki an gama yin komai kawai shi ke sai ga kuma kafin ranar biki Allah ya karɓi kwananta shi ba taɓa ganin irin wannan ba amma anita abdanul mutarafina shin baka lura bane da jikunan nan na masu jin daɗi faqad udrajat fil akfani wa nafat ga ta nan irin wannan jikunan na masu jin daɗi an nannaɗe ta a cikin likafani walafar kuma an yi mata lifafa amma ayanta ɗaurar ajisami fil arham shin idan ka bai gane maka bane irin yadda jikunan dan jikin dan adam yake canzawa a cikin mahaifar a cikin mahaifar mahaifiyar shi tun yana ruwa gaurayi zai koma jini daga jini ya koma tsoka daga tsoka sannan tsokar kuma a sanya mata ƙashi daga nan sai a busa masa numfashi daga nan kuma sai ya fara motsi a cikin mahaifiyarsa yana motsi yana motsi yana girma daga nan in lokacin haifar shi yayi kuma sai a haife shi tun yana ƙaramin yaro yana makaho baya gani yana kurma baya ji yana gurgu baya iya tafiya baya iya yi wa kansa komai ya yi kashi a kwance ya fitsari a kwance in yana son abu sai dai ya yi kuka in wani abu ya dame shi ba shi da bakin da zai yi magana ya faɗa sai dai ya yi kuka ana nan kuma sai ubangiji ya buɗe masa idanun sai ya fara gani sai ya zama kawai yana gani ne duru-duru ba wanda yake shaidawa daga nan sai ya dawo yana shaida mutane yana shaida iya mutanen gidansu da kurma ne shi sai ya dawo kuma yana iya yin magana tun yana iya kiran sunan mahaifiyarsa mama mama mama har yanzu yana kiran sunan mahaifinsa yana cewa baba daga nan sai kuma ya fara kiran ɗaiɗaiku a cikin yayinsa da sauran mutane na gidan daga nan kuma sai ya fara rarrafi daga rarrafi sai ga ya fara tattakawa ɗaya bayan ɗaya daga nan wata rana kuma sai gan shi yana tserewa a guji to wannan duka bai zama aya bane gare ka ومتى تنتبه لخلاص نفسك أيها النائس da yaushe ne ayyuhan na'is ya kai wannan mai yawan gyangyaɗi ba ta tantabi yaushe ne za ka farka da khalasi na suka domin ka tseratar da ranka mata ta atabiru da rab'i ghairika daris yaushe ne za ka wa'azantu da gidaddajin nan na 'yan uwanka da sauran wanda ba kai ba wanda yanzu gidan nasu ya zama kufayi ana al'akasirati shuja'ani alfawaris ina manya-manyan sarakunan nan waɗanda suke jarumai masu manyan dawakai sun mutu sun tafi zuwa lahira wa ainal mun'iuna birjiwari wazza ba'il khunasul kawanis ina waɗannan masu ni'imtuwa da mata bayi irin kuyangi haka wazza ba'il khunasul kawanis a bari kasan da idan mutum sarauta ta kai sarauta ko kuma isarsa ta kai isa sai ga ya sayo bariyi yana kiwon barewa a gidansa saboda jin daɗi da irin waɗannan bariyi ɗin waɗanda suke masu ɓuya a bayan katangu ainihin mutakabbiruna zaur wujuhil awabis ina waɗannan waɗanda suke masu girman kai zaur wujuhil awabis waɗanda fasakonsu koyaushe a ɗaure suke saboda sarauta da kuma jiji da kai za ga mutum saboda ji da sarauta ko ya fuska shi a ɗauri ayyun rafiri fi aswabi ina waɗannan masu jin daɗi ɗin a cikin tufatufansu oye fi turabi an malabis to wannan mai jin daɗin nan a cikin tufafi yana yin takama to gashi nan yau a cikin kabari an tsaraita shi ainul ghafiru fi amalihi wa ahlihi an ajalihi ina wannan wanda ya rakkana game da ajalinsa yana nan fi amalihi wa ahli a cikin burace buracensa da kuma iyalansa salibatu akuful khalis ai hannun nan na mai kaucewa mai kauce rai ya riga ya dauke shi aina jami'ul amwari ina wannan mai tara dukiya sulbal maharusu wa halkal haris an wabce wannan wanda ake kiyayewa din wanda ake tsarewar sannan shi ma mai tsarewar ya riga ya halaka wato an matar da shi ya mutu haƙun liman makarar duniya an yi hajjiraha lalle ne ga duk wanda ya shigo wannan duniyar wata rana sai ya ƙaurace mata ya zama babu shi wani man jahila nafsahu an yazjiraha kuma lalle ne ga duk wanda ya jahilci ransa ya jahilci kansa to lalle ne yayi wa kansa fada ya tsoratar da ransa wani man ta haƙaƙa nuqlatahu an yuzakkiraha kuma lalle ne ga duk wanda ya tabbatar da cewa lalle shi za a ciro shi za a cire shi daga wannan duniyar zuwa ga gidan lahira to lallai ne ya rika tunawa da lahirar tasa wani mana zamara fin na'ama'i an ya shukuraha kuma lallai ne ga duk wanda ya nutse a cikin ni'imomi da abubuwa na ni'imtuwa to lallai ne ya gode wa Allah saboda wannan ni'imar da Allah ya mishi awal man du'iya ila daris salami an yaqba'a mafawizal hawa li yahduraha kuma lallai ne ga duk wanda aka kira shi zuwa ga hanyar da zai samu shiga gidan aminci ita ce darus salam aljanna kenan an yi ba mafawizul hawa da ya bar waɗannan abubuwan na san rai liya habura domin ya samu halarta zuwa ga wannan gidan na aminci Allah ya tabbatar da mu to anan muka kawo ƙarshen alkabiratu rabi'ati wassalasu kabira ta 34 yanzu mu shiga babi na gaba shine alkabiratu khamisati wassalasu shine kabira ta 35 almuhallilu walmuhallalu lahu shine mai halastawa da kuma wanda ake halastawa domin sa anan ana nufin mai halastawa ana nufin mutumin da wani abokinka ko ubangidanka ya saki matarsa saki uku shikenan kai kuma sai ya biya ka wani zan baka sadaki kuma zan baka kuɗi kaza ka je ka auri mata ta wace amma kana auratta da zarar ta tare a gidanka ka santa a matsayin yar mace shikenan ka sake ta kawai sai da dawo in aure ta shikenan ita ma sai a tsara da ita shikenan in ta je gidan kawai auren kisan wuta za ta yi to wannan wanda zai aura din ai auren kisan wuta din bayan an shirya da shi shine almuhallil almuhallalu lahu kuma shine wanda zai biya wani don ya auri matarsa da ya saki saboda ta dawo ta halarta gari shi to anan za mu ji yaya abin yake yaya hukuncin yake a wurin maluma yaya abin yake a ƙarƙashin addinin musulunci shin yin wannan abin ya halasta ko ko bai halasta ba to idan ko bai halasta ba to yaya abin yake shin akwai wata azaba da Allah ya tanadar wa masu yin wannan ko akwai wata tsinuwa da addinin musulunci ya tanadar wa masu yin wannan kuma shin an yi hakan to yaya matsayin wannan zaman alhafiz abu abdullahi zahabi ya ce sahha min hadis bin mas'udin radiyallahu anhu ya inganta daga hadisin abdullahi dan mas'ud Allah ya dani shi ana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam la'ana al-muhallila wal muhallala lahu cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsinewa mai auren kisan wuta da kuma wanda za a auri matar don aiki san wutan ta dawo hannunsa annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsine musu duk su biyun har ita matar da ke yin irin wannan auren wannan hadisin ingantacce ne dan ma kada ko kana aikata ko kana da niyyar aikata ka ce ai hadisin wata kilma bai inganta ba to ya inganta imamun nisa'i ne ya ruwaito shi a cikin as-sunan al-kubra juz'i na biyu shafi na 98 imamu ahmad a cikin musnadin shi jirgi na ɗaya shafi na ɗari hudu da arba'in da takwas imamu bai shi ma ya inganta hadisin kuma dama ya rawaito shi a cikin littafinsa jirgi na bakwai shafi na ɗari biyu da takwas ƙara tirmidhi imamu tirmidhi ya ce wal amalu ala zalika inda ahalin ilmi wannan cewa bai halasta ba ka auri mace auren kisan wuta kai kuma wanda ka saki matar saki uku bai halatta ba gare ka a shirya da kai ka auri wani don ta yi auren kisan wuta ko da babu sanin shi wancan ɗin miji na biyun to duka wannan cewa wannan duk abubuwan nan bai halatta ba to imamun turmizi ya ce wannan aiki akan wannan yana nan tare da ma'abota ilimi dukansu akan haka suke minhum umar ibn khattab sai na umar dan khattab yana daga cikinsu wanda suka tafi akan haramcin auren kisan wuta da kuma haramcin ka auri mace kasancewa auren kisan wuta za ta yi ko kun shirya da mijinta ko ba ku shirya da mijinta ba ko da matar kaɗai kuka shirya ko da mijin kaɗai kuka shirya ko ma dai yaya ne to haramun ne daga cikin waɗanda suka tafi akan haka akwai sayyidina Umar dan Khattabi wa Usman ibn Affan da kuma sayyidina Usman dan Affan wa Abdullah ibn Umar da kuma sayyidina Abdullah dan Umar وهو قول الفقهاء من التابعين كما wannan shi ita ce fatawar manya-manyan malamai masana furu'a daga cikin tabi'ai wa rawahu imam ahmad fi musnadihi haka nan imam ahmad ya rawaito wannan a cikin musnadin shi wan nisa'i fi sunani da kuma imam an-nisa'i a cikin sunan nashi aidan bi isnadin sahih shi ma ya ya wato ha ila yau da isnadi ingantacce wa an ibn abbas radiyallahu anhuma an karbo da sayyidina abdullahi dan abbas Allah ya dade su qala yace su ila rasulullahi sallallahu alaihi wasallama anil muhallili an tambaye manzo Allah sallallahu alaihi wasallam game da wanda zai aure mace dan ya harasta ta ga wani fa qala sai yace la bai harasta ba yin irin wannan illa nikaha ragbatin sai dai in mutum ya ga dama yana son matar ya aure ta kawai saboda yana son ta la nikaha zillatin wala sidai ba irin auren kaskanci ba ba kuma aure wanda yake na yaudara ba wala sidai bi kitabillahi azza wajal ba kuma auren da za a yi shi saboda wato wasa da littafin Allah mai girma da ɗaukaka ba a ta ya zo ƙalƙusaila har sai ya ɗanɗani ‘yar zumarta hadisin yana da rauni amma dai imamu tsabarani ya rotu shashe mu zamun kabir shi ne hadisi na dubu goma sha ɗaya da ɗari biyar da sittin da bakwai amma kuma imamul bukhari ya ce lafazin da hadisin ya zo da shi ingantacce ya inganta shi lafazin akwai irin shi a cikin sayar bukhari hadisi na 5,265 da kuma sayi muslim hadisi na 1,433 warawahu abu ishaq al-jawzani abu ishaq al-jawzani ya rawaito shi wa an ubata bin amir an karɓar da sai na ubata dan amir ƙala ya ce ƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam madala ƙira da mutum allah sabata gare shi ya ce ala ukhbirukum bitaisil musta'ar shin bana ba ku labari ba game da dan tauran barbara wanda ake a rasa qalu bala ya rasulullah suka ce kware ku ya ma'aikin Allah ba mu labari wane ne dan tauran barbara wanda ake a rasa sai ce huwal muhallil shine wanda zai aure mace dan ya harasta ta ga wani uban gidansa ko abokin shi ko wani dan baffansa ko ma wane ne annabi sallallahu alaihi wasallam yace la'ana Allahu al-muhallila wal muhallala lahu Allah ya tsinewa mai yin irin wannan auren da kuma wanda zai shirya da wani bayan ya saki mace a ji a aure ta dan ta fito ya sake aurarta rawahu ibn majah bi isnadin sahih al-imam ibn majah ne ya rawaito shi tare da ingantaccen isnadi a cikin sunan nasa wannan hadisin shine hadisi na 1936 Imam al-Hakim ma da Imam al-Baihaqi duka sun rawaito shi kuma sun inganta shi kaga yanzu irin wannan auren ya zama ya zama kamar ruwan dare zai wahala a cikin unguwar ku zama ba wanda ya yi irin wannan in dai da magidanta sun kai hamsin a unguwar zai wahala ya zama babu wanda ya yi irin wannan na'am eh idan baka sani ba kai shi yana yawa shi yana tambaya ne akan wanda shi kawai ya gama ci ne tayi mar ba zawara ya ce to bari a aure ta sai a aure ta ashe bai sani ba da ita da mijinta na baya sai da sun shirya ta yi auren kisan wuta ta dawo to shi ma yana cikin wannan tsinuwar ko baya ciki shi baya cikin wannan tsinuwar saboda ai shi bai sani ba amma da ita da wannan mijin nata na baya su ne waɗanda tsinuwar take kansu amma shi babu abin da ya babu abin da ya shafe shi insha Allah kuma shi agun saharastaccen aure yayi na'am na'am shi kuma da ita da wanda zai aure ta sun shirya a tunan su shi bai sani ba duk da haka dai ko sun kai shekara talatin bai halarta gare su dawo hannun wannan ɗin ba ka gane auren kisan wuta za mu zo wajen yanzu nan za mu karanta ku idan da ita ne da bazawaranta suka shirya wani in zan biya ka ka aure ni amma bayan sati guda ka saki ni sai ran nasu zan koma gidan mijina sai ce to na yadda nawa za ki ban kaza zan baka ko kuma ta ce za ta biya sadaki ma sai aka daura aure to auren wannan auren sunan shi zina ba aure bane zina ne da shi ne ita dukkan su mazinata ne matuƙar ya taɓa ta to zina yake da da shi da wanda ya je shiga ɗakin karo ya yi zina duk ɗaya suke ba su da wani bambanci haka nan ita ma amma shi mijinta na baya babu ruwansa kuma ila yau ko ta kai shekara ashirin a wannan auren in dai da niyyar haka aka kulla auren ko ta kai shekara talatin kai ko shekara hamsin suka yi tare sai wancan ɗin wanda ta aura don da yake son mutum sai ya mutu ko kuma ya sake ta to wannan dai ɗin ba ta halatta gare shi duk da haka za za ka ji maganar nan gaba yanzu za mu yi ta Wa- yanzu kuma ila yau wani abin takaici shine shi ne da suka ga cewa an gano su masu yin irin wannan masu zafin rai nan da nan na sake ki nan da nan na sake ki nan da nan na sake ki a cikin shekara biyu ko uku ya yi mata saki uku sai ya dawo kuma sai a samu wani malamin wani shaidanin malami sai a je gunsa wai ai ai a zamanin sayar na abubakar ai kaza kaza ko eh kana kawan aure go kana kawan aure ka san kala biyu ne akwai malaman gargajiya akwai kuma 'yan zamani 'yan zamani suna za su ce ai a zamanin sai na umar ai kaza kaza kaza a zamanin sai na umar ne saki uku ya zama ba a mai da shi ya zama ɗaya amma tun da dai a zamanin sai na abubakar saki uku ana mai da shi ya zama ɗaya kawai shi kenan tun da dai ka saki ta ɗaya bayan ɗaya bai amma wai shi kenan sai a dawo kuma wai a cewa an mai da shi ya zama ɗaya kai ko da ma wanda ya yi ukun a dunkule kai wane ne a yanzu ba ma kai ba malamin ka ma wane ne ya isa ya ta da fatawar sahabbai sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam na zamanin sayyidina Umar su haɗu akan wani abu kai yanzu bayan shekara dubu da faruwar wancan kana da wani ilimi da ka sani wanda har ka gano abin da wancan sahabban ba su gano ba wanda har za ka ce ka koma wani ka koma wani bangare eh ai ko ba ciki ba wallahi ko baya take da shi ko baya take da shi inda yace ya sake da suke ukun nan wallahi dole haka za a zartar da shi dan ya zama gargadi gare shi domin rushe irin wannan wato kamar wasa ne da littafin Allah akwai wanda ya faru a gidan wani malami ne a cikin malaman Kano kuma matar da hakan ya faru gare ta wallahi ita ta kira ni ka gane dan gidan wani malami ne a cikin a cikin malaman Kano da an faɗi sunan shi nan kowa ya san shi amma ba zan faɗa ba sai yana auren wata yarinya wacce ita kuma ba- babanta wato almajirin shi wannan malamin ne. to ana nan ana nan sai baban nasa yake gina mar wani sabon gida ana gina mar sabon gida to a sabon gidan sai har- an gama ginin har ma yakan ɗan shiga aka je ya kwanta lokaci lokaci ba amma bai riga an tare da iyalansa ba to akwai yarinyar da yake nema yana son zai aura to wai kawai da rana sai wannan yarinyar ta je gunsa shi ma sha'ansu shi kenan shi ma sha'ansu sun gama da kuma tabbatar ta tafi da za ta je kuma ita ma ɗin fa 'yar manyan mutane ne to rannan matar shi dama tana zargin hakan an gaya mata da abinka da 'yan boko kasan sun fi kowa kishi sun fi kowace kalar mace kishi sai ta bi- sai ta biyo sawu daidai lokacin da aka ce budurwar tashi tana zuwa sai ta biyo sawu sai ku ta yi ka ci iska ta ta same su a yadda suke suna yin abin da suke yi saboda haka a nan dai ta haukace ta dad- ta daddaki yarinyar shi ku ta rika zagin shi buɗar bakin shi na sake ki saki uku na sake ki saki uku na sake ki saki uku ita kuma a lokacin saboda hayaniyar ihun waccan yarinyar da ake duka to an je hayaniyar daga cikin gidansu saboda haka eh, sai mahaifiyarsa ce kamar fa wani abu ake yi a a can gidan a a cikin sabon gidan nan da ake gina gidan wani sai baban shi malam din sai sai ya zagayo sai ya zo ya samu ga abin da ake yi da ya zo tana cewa yana cewa na sake ki ciki uku shi kuma uban nan take yana cewa wallahi bata saku ba ai a cikin bacin rai kake wallahi bata saku ba wallahi bata saku ba ai a cikin bacin rai kake yana wallahi na sake da suke uku wallahi na sake da suke uku cikin uban yana cewa wallahi ba ta saku ba a cikin bacin rai kake to wai tsakanin ku da Allah akwai sakin da aka taɓa yi ba bacin rai ba eh akwai wanda ya taɓa sakin matarsa ba ransa ne ya ɓaci ba to to bacin ran da zai iya kaiwa har in kai saki a cikin wannan bacin ran malamai suka ce sakin bai yiwu ba shine bacin ran da baka iya gane wannan waye wancan waye wancan waye saboda tsabar bacin rai mutum ya zama kamar mahaukaci baya iya shaida kowa baya gane kowa amma bacin ran da ya ma gane ga babansa ne baban yana cewa wallahi ba da zuwa yana cewa wallahi baba ta suku na suke da suke uku amma saboda san rai ban sani ko sun ko ya mai da ita ko ya suke suke uku amma ta bugu ta tambayar na ce mata wallahi auren nan auren nan bai yi ba amma an mai da kidoki bai sani cewa san rai ne kawai saboda shi uban yana tsoron in an auren nan ya gutsire da ita uwar gidan auren ya gutsire to dan abin da suke samu daga wancan almajiri na shi za su je na samu saboda uban uwar gidan almajirin shi uban ne uban yaron kuma mai kuɗi ne sosai sanannen mai kuɗi ne a kan na
na da kusan wata kadama ɗin wani kamar yin na rasa yadda ya wani shi Na.
mutum ne shi tafi cikin ne shi ya ɗauka duk lokacin da za a rubuta takardar saki Na.
sai a rubuta na sake ki sau uku shi abin da ya ɗauka ce Na.
Idan ya rubuta ya rubuta sai ya rubuta ya saki cewar ya saki sau uku. to amma shi ji yake uku ɗin nan sai an yi sau uku ra'ayin nan ya zo shi a kai Eh, to kawai shi wannan ɗan- ɗan- ɗan ɗan jahilci ne a wannan ɗan ɗan jahilci ne ɗan ɗan jahilci ne. ɗan ɗan jahilci ne wannan za a iya mishi uzuri saboda jahilci ne kawai shi ya zata wai duk sanda za a yi saki cewa ake na sake ki sake uku shikenan shikenan igiya ɗaya ta gutsire na za ka cewa na sake ki suke uku shike na igiya ɗaya ta sake gutsurewa to shi ga shi wannan shi wannan tabbas ah, shi wannan za a iya masa uzuri saboda jahilci to na na gaya muku masu san rai ko masu bin san rai a mayar da aure auren da aka suke ku na gaya muku bangare ɗaya ko na malaman zamani yan zamani yan na'iya ko to akwai kuma yan gargajiya wanda mutum ya saki saba ya saki matar suke uku shikenan sai a ce wai a kawo buhun gero da kuma bakin dan tauri ko ya ko wani aiki da za a yi a gyara wallahi ƙarya ne wallahi ƙarya ne tun daga tun da kake karatu nan dai mun karanta mun karanta ahadari da ku daga daga bango har bango mun karanta ashmawi da ku daga bango har har bango mun karanta iziya da ku daga bango har bango wadda iziyan nan ta taro masailu na aure da yawa mun karanta umdatul ahkam da ku daga bango har bango kuma tare da sharhinsa kun taba jin inda aka ce bayan an yi saki uku akwai wani aiki da za a yi shikenan auren ya dawo halatta babu to wallahi duk wanda ya mayar da irin wannan auren to ya hada zina daidai yake da wanda ya je ya samo karo a gidan karuwai ya- ya hada ta da wani ya ce gashi nan ku zauna ba sadaki ba komai ya ce kawai gashi nan ku zauna wallahi duk ɗaya suke kawai zina ya haɗa wanda dai ake saki uku ya sake mayar da auren wallahi zina ya haɗa kuma sai Allah ya kama shi da laifin wannan haɗa zinar wallahi ya tanadi amsar da zai ba wa ubangiji subhanahu wataala yawanci malaman yan gargajiya waɗanda maganar ilimi maganar ƙala Allah wa ƙalar rasul ba wannan ne a gaban su ba iya karatun alƙur'ani suke kawai ɗan daidai barba- barbado haka dai yawancin su ma wasu su ba ma mahaddata bane kawai dan an dan dai yi karatu dai haka dai na sallah dai an samu na sallah sai a dawo kuma kawai ana dan yin tsibbace tsibbace ana cin abinci shi kenan nan da wani abu ya faru dai haka irin wannan na san rai sai kuma a san yadda za a yi a gyara dan a dan samu wani abu to ko ƴaƴa dubu aka haifa a wannan auren kai ka hada kuma tab- kuma tabbas ƴaƴan zina ne kuma kai ka hada sai kan sai ka tanadi amsa da zaka ba wa Allah subhanahu wataala a ran alkiyama na'am shi malamin da ya yi wannan gyaran ƙwarai da gaske ai suna nan suna yi a ƙauyuka suna nan suna yi kuma duk inda ka ji za a yi irin wannan to kai ma lallai ne a- a a kanka in ka ji za a yi irin wannan lallai ne ka ɗaga maganar zuwa hukuma ko da ba za ka faɗi sunanka ba ko wasiƙa ce ka rubuta ka aika gidan mai unguwa ko gidan dagaci ko gidan hakimi in haki- in ka san gidan hakimi ko yaro ka bawa ka ce gashi wannan da Allah in a bayar a gidan ko gidan hake ko gidan wani alƙali ko duk wanda ka san zai iya ɗaukar mataki a kai gashi gashi gashi gashi a unguwa kaza ne malam wani ne zai mayar da wani aure ko kuma ya mayar da wani aure na wane wanda ya saki matarsa saki uku kuma akwai shaidu waɗanda suka tabbatar cewa saki uku ya yi mata ɗaya bayan ɗaya kuma gashi nan malam wani zai mayar wajibi ne kwarai da gaske tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man ra'a minkum munkaran falyughayyiru bi yadihi ko fa in lam yastati fa bi lisani fa in lam yastati fa bi qalbihi wa dhalika adhafu al-iman yawa na'am wa alaikum assalam eh da kadai ta shirya tunda babu ba ta da ikon aurar da kanta ba ta da ikon sakin kanta idan ita kadai ta shirya wannan to duk laifin da yana kanta amma aure ya yi ka gane mijinta ya sake ta sai ta dawo tana son koma gidan mijinta a baya dukan ta san tunda suke uku ne ba yadda za ta ta koma saboda haka sai ta yi zaurawa sai ta yi niyyar bar ta auruwa ne don ta samu ta koma gidan mijinta na da in ta fito ba tare da sanin mijin farko ba tare da sanin miji na biyu ba to wannan na ganin insha Allah kamar yadda malamai da yawa suka ce a wannan bai da wani tasiri a gaba da auren kuma laifin yana kanta ita wa ni bin umara radiyallahu anhuma an karɓo daga sayyidina abdullahi dan umar Allah ya dade su ana rajulan sa'alahu cewa wani mutum ya tambaye shi faqala yace masa ma da qulu fi imra'atin tazawwajtuha uhilluha li zawjiha me zaka ce me ce fa taruha game da matar da na aure ta amma ta saki uku na aure ne dan in harasta ta ga mijinta na baya lam ya amurni wa lam ya alam amma mijin nata na baya ba bai shi ba shi ya umarce ni ba kuma shi bai ma san komai ba game da wannan ni ne nayi niyya saboda naga suna da ƴaƴa da yawa ko saboda naga akwai dangantaka tsakanin su kuma ya riga ya mata saki uku kuma gashi auren zumunci ne dama dan kan zumunci ya lalace sai nayi niyyar barin aure ta dan in an kwana biyu in sake da ta koma gidan mijinta shine ya tambayi wa ya tambayi sayyidina Abdullahi dan Umaru sahabi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam فقال له ابن عمر سيدنا ابن عمر يتي مشي لا الا نكاح رغبه a a bai halasta ba sai dai in ka ga damar ka aure ne saboda kana son ta in ajabar ka amsarta in ta yi maka ta yi maka didi ta kayatar da kai ka ci gaba da rukunta wa in karita idan kuma bayan ka aure ta ka sai ga ba ta maka ba faranta sai ka rabu da ita a bisa radin kanka ba dan wani niyya daban ba وإنا كنا نعد هذا سفاها على أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم irin wannan auren kisan wuta din mun kasance a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam muna kidaya shi a matsayin zina muna kidaya shi a matsayin sifahan wato zina ala adi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam wannan maganar ta inganta kwarai da gaske imamu tabarani ya kawo da cikin mujamul awsat juz'i na biyu shafi na 174 وأما الآثار عن الصحابة والتابعين أما آثار نلا باري دقا صحابي دا تابعي فقد روى الأسرم وابن المنذر إمام الأسرم دكما ابن المنذر سن رويتو عن عمر بن الخطاب دقا سينا عمر بن الخطاب رضي الله عنه الله يدري شيء قال ياتي لا أوتي بمهلين ولا مهلل له إلا رجمتهما بعد أكاوم متمن ke sanya matarsa ta yi auren kisan wuta ba da kuma wanda zai auri mace din dan ta yi kisan wuta din tare da shi ba za a zo min da waɗannan biyun ba face kowanne sai na mishi rajam ka ji ba da wanda ya sa matar shi ta yi kisan wutan ta ta yi kisan wutar kuma ya dawo ya ci gaba da zama da ita da wanda shi kuma ya auri matar dan ya sake ta ya sadu da ita dan ya sake ta ta da ta koma gidan mijinta sai na umaru ya ce da za a kawo min su wallahi duk sai na jefe su wasu ibn umara an ta halilin mar'ati li zawjiha an dambayi sai na abdullahi dan umaru game da mutum ya auri mace dan ta kisan wuta dan ya harasa ta ga mijinta fa qala sai ce zalika sifah ai wannan zina ne shi ma wannan abu razzaq ne ya kawo shi a cikin al-musannaf nashi hadisi na 10776 da kuma abubakar ibn abi shayba shi ma cikin al-musannaf nashi juz'i na hudu shafi na 294 بسند صحيح لإسناد إن كنتشي وأنا عبد الله بن شريك العامري أنكر أولا سيدنا عبد الله بن شريك وأن شريك العامري رضي الله عنه قال يجي سمعت ابن عمر ناجى عبد الله بن عمر وقرس إلى الرجل طلق ابنة عم له an tambaye shi game da mutumin da ya saki matarsa wata dama yar baffansa ne sun mana dima sannan sai ya nadama wa raghiba fiha sannan sai kuma yayi kwadayin ya sake aurenta fa arada rajulun an yatazawwadaha li yillaha lahu sai wani mutum yayi nufin ya aure ta dan ya halasta ta ga wancan dan baffan nata wanda ya sake ta fa qala ibn umar sai sai na abdullahi dan umar yace kilahuma zani dukkan su biyun mazinata ne da shi wanda zai aure ta dan in ya sadu da ita ya aure ya sake ta ta koma gidan mijinta na- na baya da kuma shi mijinta na baya din dukkanin su mazinata ne wayan maka sa 20 sana ko da sun zauna zaman aure shekara 20 in dai an yi auren da niyyar ai kisan wuta to zina ne auna hawi zalika kuma kamancin wannan idan kana ya lamu annahu yuridu an yuhallimaha idan har ya san cewa wancan da ya aure ta yana nufin dan ya harasa ta ne gare shi ya dawo ya aure ta wannan magana tana nan a cikin ah, al-musannaf na Imam Abdul Razzaq hadisi na 1778 to kun ji ba ko da an yi zaman shekara 20 in dai ka san cewa matan nan ta gaba ta yi auren ne dan kisan wuta to shi wancan wanda ya aure da kisan wutar bisa wannan niyyar to mazinaci ne kai din ma ko ta shekara ashirin a hannunsa in ta dawo gare ka kuma ka aure ta kai ma mazinaci ne kamar yadda dama sai na umar ma ya faɗa wa an ibn abbas radiyallahu anhuma an karɓo daga sayyidina abdullahi dan abbas Allah ya dade su annahu sa'alahu rajulun cewa wani mutum ya tambaye shi fa qala yace masa ibnu ammi talaqa imra'atahu salasan dan baffana ya saki matar shi saki uku sun mana dima sannan sai ya nadama fa qala sai ya ce ibnu ammika asarabahu fa andamahu dan baffanka ya saba wa ubangijinsa tunda ya saki uku shi yasa ubangijin shi ya sanya shi nadama wa ta'a shaytana ya biye wa shaytan falam yaj'allahu makhraja kuma shaytan din bai sanya mishi wata mafita ba fa qala sai shi wannan mai yin tambayar ya sake cewa kai wata rafi rajulun yuhillu halahu yaya kake gani game da mutumin da zai aure ta dan ya halasta ta ga shi wancan mutumin tunda dan baffanta ne فقال سيتي من يخادع الله يخادعه duk wanda ya nemi ya yaudari ubangiji to lalle Allah zai azabtar da shi ita ma wannan magana tana nan a cikin al-musannaf na Abdul Razzaq hadisi na 1779 wa qala Ibrahim an-Nakhai al-Imam Ibrahim an-Nakhai yace idza kana niyyatu ahadi thalathati az-zawj al-awwal az-zawj al-awwal aw az-zawj al-akhar أو المرأة التهليل فنكاه الآخر باطل ولا تهل للأول ترقش كاد يرفض هذا الإمام إبراهيم النخعي ليه دقى تسمى قبعتان قري يتي إذا كان نية أحد الثلاثة idan ya kasance niyyar ɗaya daga cikin mutum ukun nan azzawjul awwal ko dai mijinta na farko wanda shi ya sake ta saki uku aw zawjul akhar ko kuma miji na biyu wanda shi wanda shine zai aure ta kisan wuta din awal mar'a ko kuma ita matar idan niyyar ɗaya uku ɗayan uku nan ya zamto at-tahlil auren kisan wuta ne fa nikahul akhari batilun to auren ta na biyu din batacce ne bai dauri ba wala ta hilil awwal kuma duk da haka ko ta shekara a hannun shi wannan na kisan wutan ba ta halatta ba ga shi wannan na biyu a ga shi ainihin mijinta na farko ba ta halatta ba ga shi mijinta na farko din ko ta shekara a hannun wancan ɗin tunda da niyyarsu auren kisan wuta ne wannan yin magana tana nan a cikin al-musannaf na ibnu abi shayba juz'i na 4 shafin 490 kuma sa'ir ibn mansur shi ma ya kawo shi a cikin littafin sa hadisi na 1994 wa qala hasan al-basri al-imam hasan al-basri yace idan hamma ahadu salasati bit tahlili faqad afsada idan ɗayan mutum ukun nan ko mijin farko ko miji na biyu ko ita matar idan ɗayan su ya nufi zai yi auren kisan wuta ne fakat absar to wannan magana ta riga ta ɓaci aure ya ɓaci shi ma wannan tana nan a cikin al-musannaf na ibnu abi shayba a juz'i na hudun shafi na 295 wasu ibnu mansur shi ma ya kawo shi shine hadisi na 1995 وقال سعيد بن المسيب الإمام سعيد بن المسيب imamu tabi'i na shugaban tabi'ai ya faɗa ya ba da fatawa fi rajulun tazawwaja imra'atan cikin mutumin da ya auri wata mace lihin li hali zawjiha domin ya halasta ta ga mijinta al'awwal na farkon fa qala sayyid ibn musayyib yace la tahillu bata halasta ba ga na farkon wa mimman qala bi zalika ya daga cikin malaman da suka tafi akan wannan fatawar cewa ba ta halasta ga na farkon ko da na farkon ba da shi aka shirya maganar ba malik ibn anas sai imamu malik dan anas ya daga cikin da suka tafi akan wannan ra'ayin wa laysa ibn sa'ad da imamu laysa dan sa'ad wa sufyan al-thawri da imamu sufyan al-thawri da da imamu sufyan al-thawri wa imamu ahmad da imamu ahmad bin hanbal wa qala isma'il ibn sa'id isma'il dan sa'id yace sa'atul imam ahmad na tambayi malami na imam ahmad an ar-rajul yatazawwaju yatazawwaju al-mar'ata game da mutumin da ya auri wata mace wa fi nafsihi an yuhallila har zawjiha amma a cikin ransa shi ya aure ta ne don ya harasa ta ga mijinta na farko ya aure ta ne ba tare da sanin mijin nata ba kuma ba tare da sanin ta ba ita kanta ma'ana ba ta san niyyar shi ba mijinta na farko ba shi yasa shi ba walam ya alamil mar'atu bi zalika ita ma ta bata san cewa an aure ta ne don aiki san wuta ba fa qala sai imamu ahmad ya ce huwa muhallilun to wannan mai auren kisan wuta ne wa idza arada bi zalika al-ihlala huwa mal'un idan har ko ya nufi cewa bari yayi wannan auren dan ya hada zata ta koma hannun mijinta to shi dan tsinanne ne wa madhhabu shafi'i rahimahullah madhhabin imam shafi'i game da wannan mas'alar yana ce idan sharaqat tahlila fil aqdi batal al-aqd idan aka zo kullu auren sai zamto an sanya cewa auren kisan wuta za a yi wani yana daga cikin sharaɗin ƙulla auren to ko tsakanin shi mijin baya da miji na biyu suka shirya wannan ko kuma tsakanin ita matar da miji na biyu suka shirya wannan to auren bai ƙulli ba ya ɓaci li'annahu uqida bi sharɗin domin cewa shi an li'annahu uqida bi sharɗi qayhi domin cewa shi auren an ƙulla shi da sharaɗin yanke shi duna gayati ba da niyyar cewa za a kai har makwarar shi ba fa bakar sai da haka sai auren ya ɓaci kan kahil mutu'ati kamar dai auren mutu'a shi ma auren mutu'a ai babbar matsalar su shine ana ana daura auren ne da niyyar cewa bayan wata guda zan saki ko bayan shekara guda zan saki shi yasa ya zama auren mutu'a din ya zama haramun bisa addinin musulunci wayan wajidin shardu idan kuma an san an samu sharadin قبل العقد تنكافن أقول أورم فالأصح الصحة to abin da ya fi inganci shine aure ya kullu wani aqada kazalika wala min shirqa fil aqdi idan kuma aka kulla auren kamar hakan amma ba a sanya wannan a cikin sharadin kulla auren ba wala qablahu ba kuma kafin auren ba lan yusalil aqd to auren bai baci ba wa yanda zawwajaha ala annahu idza ahalla dallaqaha idan mutum ya auri mace bisa cewa shi idan ya halasta ta ga mijin baya wato idan har ya sadu da ita zai sake ta fa fihi qawlani to a cikin wannan akwai qauli biyu asahuhuma annahu yubdil wanda tafi inganci a cikin fatawoyin guda biyu shine auren bacacce ne wa wajhul butlani a fuskar ta fuskar bacin auren annahu shartun yamnu sihata cewa wannan din sharadi ne wanda yake hal wanda yake haramta ingantuwar auren in yamna'u sihata dawamin nikahi wanda ke hana dawamuwar shi wannan auren ta asbaha taqita sai zama yayi kama da auren da ake sa masa lokaci wa hada huwa al-asahu fi rafi wannan shine abin da yafi inganci a wajen imamu rafi wajen sani fuska ta biyu kuma annahu shartun tasirin cewa wannan sharadi ne wanda yake batacce ƙaran al'aƙada wanda ya zanto ya gwamu da ainihin ƙulla auren fala yi ƙiru to wannan baya ɓata auren kama lauti zawada ha bi sharɗi Allah ya tazawada alaiha kamar dai mutum ya aure mace ne da sharɗin cewa ba zai mata kishiya ba to wannan bai ɓata masa aurensa ba wala ya safi rubiya ko kuma ya aure mace da niyyar cewa ba zai taɓa yin wata tafiya da ita ba a gida zai barta a garinsu zai barta ba zai bar garin da ita ba wallahu alam Allah ne masani ونسأل الله منا روان الله أن يوفقنا ديدات الدمو لما يرضيه دابل دا زي يرددش ويجنبنا كما تشوى الله يديسا تدمو معاسيه دقا أيو كان صعبانش innahu jawadun karim cewa ubangiji jawadun ne wato mai yawan baiwa ne karimun mai yawan karamci gafurun mai yafewa ne rahimun mai jin kai ne ina ganin saboda yanayin lokaci za mu dakata haka da fata abin da kuma shi ne Allah ya ba mu ladansa wani mai kuskure kuma Allah shi ya fi mana hakika irin waɗannan abubuwan na san rai a daina yin su lalle mutum ya nisanci wasa da shari'ar Allah subhanahu wataala aure ba abin wasa bane kada mutum nan da nan da mata- da matar ta bata maka rai ka ce ka sake ta saurin yin saki duk wanda yake saurin yin saki to ka insha Allah nadama tana tare da shi duk lokacin da ranka ya ɓaci to kai iya bakin kokarin ka ga cewa ka ka bi karfin harshenka idan ranka ya ɓaci to ka kulle harshenka idan matar ta ɓata maka rai ba ka da yadda za ka yi kana ganin kawai tunda saki take nema ka sake ta mana a'a kai ka sake ta in abin ya ɓaci auren ya kai gaya wajen lalacewa rashin zaman lafiya yayi yawa tura ta gidansu in ta ce ba za ta tafi ba ita sai ka ba ta saki sai ka ba ta takarda musamman an kai sa'a ba yar boko ba ce kawai ka- ka rubu- ka samu takardar sai ka rubuta laifukanta gaba ba- gaba ɗaya tamun kaza tamun kaza tamun kaza rana kaza ga watan kaza tamun kaza amma na turo ta ne ku yi mata faɗa tun a farkon wasiƙar dama ka fara rubuta cewa na turo ta ne don Allah ku yi mata faɗa tamun kaza tamun kaza tamun kaza sai ka rubuta ka bata in za su ɗauka takardar saki ne tana karɓa duk wata na- kafin da je gidansu wallahi ta gama yin nadama yawa haka nan kuma idan yar bokon ce kai kuma ka iya rubutu da arabic rubuta maka rubuta da arabic idan kana tunanin nan din ba za ka layance mata ba in ka iya larabci rubuta kawai da, da larabci in ya so baban nata ya nemo malamin islamiyya ko wani ya karanta ya fassara ma in yar- in yar bokon ne wace iyakacin ta primary ko junior secondary ba ta iya karanta turanci wasu sai rubuta da turanci yaran da ba za ta iya ganewa ba ala ayi halin dai a guji saurin yin saki gara ka kora ta gidansu Allah ya fi mana Allah ya zaunar da mu lafiya tare da iyalanmu baki daya Allah ya sanya mana albarka a cikin dukkan harkokinmu albarkacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik اللهم صل على سيدنا محمد في الاولين وصل على سيدنا محمد في الاخرين وصل على سيدنا محمد في الملل الاعلى الى يوم الدين وعلى آله وصحبه في كل وقت مهين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين